بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau alhamis sha biyar ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari arba'in da bakwai wanda ya daidai goma ga watan julai dubu biyu da ashirin da biyar miladiya wannan majalisi namu mai albarka da muka saba muna karatu cikin kitabun tauhid na shekul islam muhammad ibn abdul wahab muna da yanan ababi da malai ya kulla mana wanda yake nuni zuwa ga haramcin kai hukunci zuwa ga wajen allah ta'ala da manzon shi za mu ƙara karanta hadisai da muka karanta a wannan gaban da asarai sai kuma ci gaba da karanta masai mala ce wa an abdullahi bin umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bih wa an abdullahi bin amr wa takar mu ce abdullahi bin umar wa an abdullahi bin amr anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bih قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نتراطع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم إلى كعب بن الأشرف ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال الذي لم يرضى برسول الله أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله فيه مسائل wani hadisi hadisi daga abdullahi bin amr a cikin anuska ta ce abdullahi bin umar saboda sai ne kuskure ni ma na ce abdullahi bin umar hadisi ne abdullahi bin amr ibn al-as cewa manzo Allah sallallahu ya ce ɗayan ku zai yi imani ba har sai ya zama wato san zuciyarsa yana bibiyan abin da nazo da shi yana bin abin da manzo Allah ya zo da shi na shari'a mun yi magana kan wato wannan hadisi cewa wato akwai rauni a isnadin hadisin Nu'aym ibn Hammad al-Khuzai shike rawaito wannan hadisi wanda kuma shi din yana da rauni to amma dai ma'anan hadisin ko shakka babu ma'ana cewa take tana da kyau saboda ayoyi da hadisai da suka zo suna yin shaida akan cewa dole a kana kai manzo Allah hukunci Allah ta'ala yana cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima yace a a hana rantse da ubangijinka ba za su yi imani ba sai sun mai da kai mai alƙalanci akan abin da ya wakana tsakaninsu sannan kuma za su yi wani ƙaiƙayi ba sai dai su sallama maka sallamawa ba shi ɗaya wannan ya nuna cewa wato dole ba zama kwanmu da kwarkwatanmu da ɗaiɗaikunmu da jama'unmu zamantakewarmu wato da rayuwarmu na siyasa da kuma rayuwarmu na ƙullatayya na aure da koma bai shi dole in ya ci kawai da wato abin da manzan da ya zo da shi to mu hakura mu kai wannan hukunci zuwa ga Allah ta'ala da manzansa mu kai hukunci zuwa ga wannan in kuma muka ce ba haka zamu yi ba to wannan zai zama wato muna kokarin wato haifar da dagutai kenan bayan ga shari'a da addini ya zo ya zo mana Imam Sha'abi malam sai ya kawo ruwayarsa yace wa qala Sha'abi kana baina rajulin min al-munafiqin wa rajulin min al-yahud tsakanin wani mutumi daga cikin munafikai da wani mutumi daga cikin yahudawa su ma akwai wato sa'insa fa qala yahudi sai wannan ba yahudi yace da ta hakam ila muhammad mu je mu kai annabi muhammadu hukunci ya mana hukunci tsakanin mu arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwa wannan ba yahuda ya san cewa manzo Allah baya daukan baya asar rashawa ba dan rashawa bane shi wa qala al munafiq sai shi wannan munafiki yace natahakamu ila al yahud a mu je wurin yahudawa mu kai musu hukunci da ilmihi annahum ya'khuduna ar-rishwa saboda ya san cewa su suna karbar rashawa suka dinga sa'in sade daga baya fattafaqa sai suka yi ittifaki an yati ya kahinan su zo ma wato wani wani boka fi juhaina kabilan juhaina fa ta hakama ilai sai su kai hukuncin zuwa wajensa fa nazala sai Allah ta'ala saka da aya alam tara alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut al-aya Allah ta'ala sai saukar da wannan aya cewa baka ga wanda suke riya cewa sun imani da kai da sun imani da abin da aka saukar maka ba sai ga su suna kai ma dagut hukunci alhaji an musu umarni su kaface wa dagut wannan kaga kai tsaye yana nuna yana nuna wato cewa a dole a kai ma matsala hukunci a yanzu da matsala ba shi da baya rai ba yi da rai amma bar mana sunnarsa ya bar mana gado na addini da ya bar mana koyarwar addininsa shari'arsa saka wannan ke nuna cewa wajibi jama'a su rayu karkashin koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa cin hadisi ya tabbata a wajen sa manzo yana cewa la yasma'u bi min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bihi illa dakhala an ba wanda zai ji labari na ba wanda zai ji labari na ya fahimci dalle an aiko ni ya fahimci cewa ga ga wani wani mutumi suna Muhammad dan Abdullahi yana da awan cewa shi annabin Allah ne sannan ki zuwa imani da manzo Allah face zai waye gari yana cikin wuta to kuma kaga cewa ka imani da shi wani yana lazumta cewa dole ka imani da abin da zai zo da shi na hukunci hukunci ba zai ka ce ka imani da wani bangare kuma ka yi imani da wani bangare ba wannan asari na Amir ibn Sharahil Ash-Sha'bi wancan sati a kokarin in ture wannan asari na biyu sai na tura ma shi ma asarin baki da da na ce mursal ne mursal ya tabbata kuma wato zahirin qur'ani yana masa shaida ya ma zo wasu bangawi da za su iya za a samu ba cewa wato wannan aya wannan sura ko in ce wannan ayoyi jerin gyar ayoyi ubangiji ya saukar da su ne akan wanda aka saka husuma tsakanin su wani bangare na yahudawa da wani bangare na munafikai munafikai daga cikin mutanen madina dama kun san ba da munafikai aya maka mutanen maka babu munafikai munafiki a ciki a ci mutanen madina ne aka samu wani yayi da awon imani ko ba bai zama imani yayi imani daga sai ba kamar su abdullahi ibn ubay ibn salul daga shi a cikin sa ne aka sami aka irin su irin su aka samu munafikai a to amma wancan sati sai na ce na share wannan ba asali na na shi a sha'abi wanda wannan kuma ba daidai ne ba asali na wannan mursal na na sha'abi ana ruwaito shi yana tikewa ne zuwa ga Dawud ibn Abil Hind daga Amir ibn Sharahil Ash'abi hadisi wato asali ne tabbatacce zuwa ga Ash'abi ashabi kamar da muka ce tabi'i ne bai riski maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ka ce maza Allah wani abu ya faru lokacin ma'aiki ba za a karba ba to amma ya akwai wasu a tare da suke masa shaida wannan ke nuna gaskiyar wannan magana farko dai shi kansa Qur'ani yana masa shaida Qur'ani in kun lura a farko cewa yayi alamta alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka sun imani wanda suna riya cewa sun imani da abin da aka saukar maka kashe wanda da abin da aka saukar gabaninka abin da aka saukar gabaninka kuma shine abin da Yahudawa ke da'awa da ba to kaga dan lalle shi ka ba kuma yahudawa a ciki sannan kuma abin da zai ƙara nuna wato ya ƙara yi ma abin da sha'abi ya fada cewa akwai munafikai a ciki shine inda yake cewa wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasul ra'aykal munafiqina yasuduna anka sududa aka ambaci munafikai karara a cikin aya a farko an faɗi yahudawa ana kuma ga gaba kuma aka faɗi munafikai wato ashe kaga wannan yana ƙara nuna wato shaida abin da shi a sha'abi ya fada cewa wato wannan ayan ta sauka ne akan wani wani bangare na Yahudawa da wani bangare na munafikai suka yi sabani aka ce a je wurin ma'aji wani ɗayan yace ba za a je ba a asali na sha'abi akwai malamai da suka rubuto irin wannan asali da yawa akwai ruwaya duka jarir tabari ya fitar da su akwai ruwaya da yake daga Mu'tamir ibn Sulaiman daga babansa Sulaiman ibn Tarkhan at-Taymi akwai kuma asali da aka ruwato daga Sa'id ibn Abi Aruwa da Qatada ibn Amr as-Sadusi da haka dan kada su zama sun ba da hujja to amma abin da bai tabbata ba shine ayyano sunayensu kamar da isa wannan ruwayar ta gaba ta faɗa har aka ce Umar ma ya kashe wani wannan shi nake ta kokarin wata sati din share sai kuma share hatarin shi a sha'i ah malai ce waqila wasu suna cewa nazarat fi rasulain ikhtasama ta sauka ne wannan aya akan wasu mutane guda biyu da suka yi husuma fa qala ahaduhuma sai dayan yace na tarafa ila nabi sallallahu alaihi wasallam za mu je mu kai manzo Allah wannan hukunci din wa qala al-akhar sai wani yace ila ka'ab ibn al-ashraf mu je mu kai ma ka'ab ibn al-ashraf wanda in ya tabbata to na ka'ab ibn al-ashraf zai iya yiwa sai da ma a cikin yahudawa da yawa daga cikin malaman su kuma bokaye ne so in ya zama ka'ab ibn al-ashraf shine bokan da aka tafi sai dai kuma ce min juhaina kaga wanda ya dan zama dan kauce shi kuma baya cikin juhaina ba cikin kabilan juhaina sai dai kila sun yi kawance da ake yi tsakani a wannan lokaci ثم ترافع الى عمر sannan daga baya sai suka je ittifaki a je wurin Umar fa zakara lahu ahaduhum alqissa sai ɗaya daga shi ya faɗi kissan cewa na ce a je wurin manzo Allah ɗayan ya ce kar aje fa qala alladhi lam yarda bi rasulillah sai ya ce ma wanda bai yarda ba a je wurin manzo Allah ce aka zalik haka labarin yake qala na'am sai ce eh fa darabahu bis sayfi sai da ce wato ya sare wuyansa da takobi fa qatalahu sai ya kashe shi mun yi magana akan cewa wannan asari asari ne da'ifi ga wanda bai ba zai tsammanin asarin sun yi sun haɗe da na sha'abi kuma da bambanci abinda kawai su kai ittifaki shine cewa wato husuma tsakanin wasu mutane da guda biyu ɗaya ya ce a jawar mazala ɗaya ya ce a ka a jawar mazala duka sun yi ittifaki da wannan wanda kuma sauran ruwayoyi kuma sun nuna haka da ba ruwayan asudi asudi ya faɗa haka a shi suleiman at-taimi shi ma ya faɗa haka sannan kuma sha'abi ya faɗa haka ko shakka babu wannan zai zama wato yana da asali daga wato akwai ƙashin gaskiya bale kuma qur'ani qur'ani ma ya faɗi wannan shaida din cewa alantar ladina yumuna da kuma amanu bima unzila ilayka ma unzila min qablik wannan yahudawa ya tabbas sannan kuma a can gaba aka ce kuma ra'aital munafiqina yasuduna anka sududa wannan munafikai ne munafikai wa daga cikin mutanen Madina wanda zai ƙara yi ma wato shi wannan asarin shaida to sai dai an batan cewa Umar dan Khattab da kuma Umar har yayi kisa shine muka ce bai zo da sanadi ingantacce ba sanadin farko da ya zo da shi shine abinda at-talibi da waninsa kuma al-bazawi suke fitarwa daga daga wato Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi daga Abu Salih Bazan daga Abdullah ibn Abbas wannan riwaya ce da'ifiya jiddan da'if da'if jiddan wannan riwaya saboda Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi makarici ne to kaga ba za a yi izina da magana sa ba cewa dai abuci Umar kaza kaza ba za a yi izina da shi ba akwai mursal na Abul Aswad Muhammad ibn Abdurrahman ibn Nawfal Abul Aswad almadani thumma almisri shi ma ya faɗi wannan magana to amma shi ma shi kaɗai ne ya faɗa ba a samu wani ta shaida ba da haka har yanzu dai ambatan Umar da Khattab da kuma ambatan sunayen waɗannan wasu ruwayi an samu cewa an faɗi sunayen su suwaye Bishir ko wane ne haka a ruwayoyi sannan kuma ka ambatan Ka'ab ibn al-Ashraf shi ma duk wannan wato ba su inganta abin da tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba abin da kawai ya tabbata shine magana shi Amr ibn Shahil al-Sha'abi cewa akan yahudawa bai wani bai yahudiye da kuma wani munafiki wanda kuma ayar qur'ani ko da babu wannan babu wannan asarin to ayar qur'ani tana tana fadan wannan wannan ma'ana din almuhim dai kaga wannan duka abin da yake nuna mana shine wato yanda yanda ya zama da cewa wato tsakanin wasu wanda suke da awon musulunci ɗaya yana da awon musulunci ɗaya kuma bai ma riga ya karɓi musuluncin ba amma sai aka ce a je wurin misali ya hukunci sai ɗayan ya ce baya so sai kuma wanda ya ƙara zama kafirci kan kafirci kafirci kan kafirci wanda ya zama duhu kan duhu kenan to wannan ina ga mu kuma a wannan lokaci a ce mutum ga Qur'ani ga hadisi a zo ya zai mana wato ya zama kotun mu ya zama abin da zai warware abin da ke tsakanin mu dan sabani wani sai ya dinga kawo wato Qur'ani da sunna ta kangara wani akwai yanzu wanda za ku gani inda za ce za a shari'a musulunci shi da kanshi zai fara kawo ima wannan shari'a makirci yana ganin zai fara kawo wasu abubuwa wanda yake rashin lafiyar zuciya ne zai ce ai to idan aka ce za a yi musulunci sauran musulmai fa a kaduna ina tunawa na shi shirya lokacin da ake ta magana musulunci shi gwamna haka ya dinga wato jujjuyawa gaban kujera yana cewa in aka ce za a yi dan kaduna shari'a to su sauran kristan kaduna kaduna shi ce ne kristan kaduna shi ce ne sai ka ji sai ka ce imana aka ce sai ka ce an ce za a je za a je wani gari wanda nasu ne ibada ma yayi musulmai akwai musulmai da yawa akwai yarbawa musulmai kada ma ce ibada sai ka ce an ce za a je can wani bai da bara su ba da ba musulmai a wurin kwaki da kuma anan ba cewa aka duk wanda ya yi a lokacin wanda ya yarda shi musulmi ne to shikenan duk mu zo mu taru mu hukuntar da shari'a musulunci wanda bai zama shikenan ya je in ya gara ma ya customary code ya al'adansa in ya gara ma kuma shi ma ya kawo bible din in akwai hukunci in akwai in akwai hukunci a bible cewa wanda ya yi a mishi kaza a mishi kaza su kawo wanda kuma wanda zai musu wahala tunda ai babu babu babu shi ba wani lokacin da suke ji kadan ne to to to duk wannan rashin lafiyar zuciya ne dole mu ji cewa a yanda muke rayuwa a yanzu rayuwa na kaskanci da Allah ta'ala zai sanya a samu shari'a musulunci to wannan ita ce abin da yafi dacewa da mu dole mu ji haka a cikin zuciya idan ba mu ji haka a cikin zuciya ba to wannan mu kanmu wato imanin mu na cikin garadi kwarai da gaske yana yana wato wato yana akwai wato rawa na imani a cikin zuciyarmu Allah ta'ala ya kyauta akwai magana da ibn al-qayyim da shi ma da ya kawo shi a share din musulman ibn abdullahi ibn muhammad ibn abdul wahab a cikin tafsir al-aziz al-hamid mun karanta wannan sati zan ƙara karantawa saboda sabo ya je malati hada tanbihu ala jalati nasibir risala waɗannan ayoyi da suke nuna wajibcin akan maza da hukunci wannan fadakarwa ne akan girman sha'anin matsayin annabtaka da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa izami sha'ani hada kuma girman sha'anin wato manzantaka da aka ba shi وأنه سبحانه لم يرسل رسله إلا ليطاعوا بإذنه kuma wannan ayoyi suna ƙara tabbatarwa cewa Allah bai aiko manzanninsa ba sai dan abu su da'a da izininsa ba wai kawai ka ce ka yi imani sai a tsaya kawai haka nan ka sha ba dole ka yi imani da abin da annaba suka zo da shi ka ɗauki wannan shari'a da fa takunu ta'atu lahum la li ghayrihim kuma sai zama da'a sakakkiya ga annabawa ne kadai ba banda wannan su duk wanda kake wannan su ne shugaba ne ko malami ne to sai da da'an sai daidai da da'an manzo Allah da abin da manzo Allah ya zo da shi لأن ضاعته لأن ضاعتهم ضاعت مرسلهم saboda da'a ga annabawa da'a ne ga wanda ya aiko su wa fi dhimnihi kuma a za a ƙara fahimta a cikin wannan aya za abin za a ƙara bantarwa anna man kazzaba rasulahu muhammadan duk wanda ya kaita annabinsa annabi muhammadu faqad kazzaba rusul to ya kaita annabawa baki daya wal ma'ana abin da dai ma'anar ake so ka gane annaka wahidun minhum kai annabi muhammadu ɗaya daga cikin annabawa ne tajibu ta'atuka wajibi ne a maka da'a وتتعين عليهم كما دا ان كذا متيرس akan su kama wajabat ta'atu man qablaka kamar yadda ke wajibi ne a yi ma wanda suka zo gabanin ka da'a min al-mursalin daga annaba daga manzanni fa in qad aba'uhum kama za'amu idan suka yi musu da'a annaba da suka shude su yahudawa misali suka yi musu annaba da suka shude da'a kamar yadda suke riyawa wa amanu bihim ko suka ce sun yi imani da su fama lahum to me ya same su yanzu la yuti'unaka wa yu'minu bika kai ma yanzu za su yi imani da kai ba za su yi maka da'a ba to kaga wannan magana ibn qayyim yake nuna cewa a yanzu duk wanda ya ce ya yi imani da abin annaba da suka gabanin manzon Allah to a yanzu kuma yake karban manzon Allah to yanzu wannan imanin nasa ba ta mishi amfani ba shi sa kamar yadda muka shafa da cewa babu wani wanda zai zo yanzu ya ce wai kirista in ya mutu a kirista wai in aka je ubangiji zai mishi hisabi har ya shiga aljanna wai wai shi ma yana bin wani wani koyarwa ce ta addini ai ya riga ya lalata ya lalata wato wannan abin da yake yake kai na na shari'a tunda haƙi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lalata wannan sabanin wanda suke wasu wanda suke dagewa sai dai a dake wannan ayin a yanzu cewa wato duk wanda yake kirista ko bai hude zai iya samun wani mashiga wata ubangiji a hakika da al'amari duk wani wanda yake karɓi musulunci a yanzu musulunci da aka aiko manzo Allah da shi to Allah ta'ala bai karɓi masa ba Allah ta'ala ya ce wa man yaftati ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah ta'ala yana cewa inna dina inda Allah islam wala al-islam ana nufin al-islam khas musulunci a keɓe wanda aka aika manzo Allah da shi ba musulunci wanda yake gamamme da aka aika sauran annabawa baki da ba shari'a manzo Allah yake magana ana duk wanda ya bude wani addini wata shari'a da ba shari'a ma'aiki ba to Allah ta'ala ba zai karba masa ba kuma zai yi asaran banza Allah ta'ala zai dauko wani aikin nasa kuma ya daidaita aikin ba zai karba ba a sannan kuma wannan wannan ayoyi duka suna ƙara nuni zuwa ga cewa wajibi yayin da aka zo aka ce maka ga sunan manzo Allah manzo Allah yayi hukunci to ka kowa ya ji ra'ayinsa ba abin ba ra'ayi ne ba ba kamar da wasu ke tsammani ba yanzu in an kama mutane musu sunna ma na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kawai in sun ji zuciyar su ta kama wasu wai su amsa in zuciyar su bata kama ba kawai su yi wurgi da shi to wannan kaga an bar an bar wato a hannun sa masu san zuciya an bar wato hukunci a hannun kowane halakaki kowane mai san zuciya kowane mai saban Allah kawai zai ji cewa an ce yanzu a jefe mai a mazinaci shi ko mazinaci ne zai je zai ji wai ya ji ya kyami shi kenan kaga bai amsa ba kaga duk wanda ya faɗa wannan kaga yana sai lalata addini kuma babu yanda za a kace wai addinin musulunci zai je da san zuciya mai san zuciya ba zai yiwu ba a sai dai daidai da wato san zuciyar mumin amma ba zai daidai da san zuciyar mai san zuciya ba ba zai daidai da san zuciyar kafiri ba ba zai daidai da san zuciyar munafiki ba ba zai daidai da san zuciyar dan bid'a ba ba zai daidai da san zuciyar mai saban Allah ba amma dai zai je da san zuciyar mai mumuni wanda ke sallama manzon Allah wannan shine abin da ake da shi ba ka taba samun wato hankali lafiyayye wanda yake da imani ya ci karo da abin da shari'a ta zo da shi ba samun wannan amma ana iya samun shari'a ta ci karo da wani abin da wani kafir ya zo da shi ana iya samun shari'a ta ci karo da abin da wani wato dan bid'a ya zo da shi ana iya samun shari'a ta ci karo da abinda wani mai saban mai saban Allah ya zo da shi da dama shi so yake a bar shi a daina ce mishi shan giya haramun ne to kaga irin wannan dole rima da ayoyin shan giya kuwa shi so yake a ce masa wannan bid'a da ka zo da shi babu ta addini to kaga dole kuma ya ji shari'a tana tana rigima da shi a rika kawo mishi ayoyi ablahu shuraka shar'u lahu min al-din ma lam ya'zam bihi Allah da ire-iren su to kaga ai wannan in ya ce shi ya tsantsami wannan ba za a yi mamaki ba dama sai shi yana da rashin lafiyar zuciya to amma wanda ke lafiyar zuciya da imani babu yadda za a yi ga ga ga Qur'ani ga sunna kuma ya ce wai ga ra'ayinsa abin abin dauka ce ba zai yiwu ba الشارح سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب yake cewa wa fil aya dalil bayan ya gaba kawo wannan aya da take nuna cewa idan an tambaye su sai sai ai mu gyara muke san mu kawo sai ce wa fil aya dalilun ala wujubi tirahi ra'i wannan aya aya nuni ne zuwa ga cewa wajibi mutum yayi wurgi da ra'ayinsa ma'a sunna mutakar akwai sunna wa in da'a sahibihi annahu muslihun koda wanda yake da ra'ayin yayi da cewa shi gyara ki sai kawo gyara ki sai kawo to wani ba gyara ki sai kawo ba kamar lokacin da aka cewa za a shari'a lokacin wasu sun ki cewa za su kawo gyara su kawo sasanci su kawo wai zaman lafiya tsakanin mutane arewa gari wanda suke kowa da kowa musulmi a kasan da ila a din casa'in ko tamanin ko saba'in da biyar din musulmai wanda ba musulmin ba kuma galibi ake kawo shi to daga ba ake kawo sai ka tashi ba tunda ba ka sa a musulunci sai ka tashi kamar mutane da suke za su yi abin da za su ta ma da kayi magana su ce ai shi ke kawo zaman lafiya eh so yake kawo haɗin kai ne kawo zaman lafiya kai rigima wanda kuma wannan kaga rashin lafiyarsa ne yake fara haka wa ana da'awal islah laysa bi'udhri kuma da'awar cewa wato shi ne kawo gyara wannan ba uzuri bane fi tarki ma anzalallahu akan amar abin da Allah ta'ala ya saukar wal hadr min al adl bil ra'yi kuma mutum ya kamata ya wato ya fada ku ya ba hankali akan kar ya dinga dukuwa da ra'ayinsa ya dinga kawo ra'ayi a cikin addini a cikin shari'a ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya dinga yin tawil tawilai iri iri a kawo maka sunna a kawo maka ruku kita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga maka zo kana musu tawil tawilai iri iri to wannan hanya ne mutum ke dauko ma kansa na yaje ya zama ya yi imani da dagutu ya kuma sauke imaninsa da yace yayi da Allah ta'ala da manzon sa shi yasa Allah ta'ala a cikin Qur'ani yake cewa yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka ma unzila min qabl yaz'umuna wato suna riyawa alama cewa wannan riyawa suke yi ba gaskiya suke ba inda sun yi gaskiya to da ya kamata da aka ce manzon Allah ya ce aka ce mazala ya yi hukunci da ko kowa ya haƙura ya sallama shi kenan wato kuma mutum ya ji cewa wai sallim taslima mutum ya ji cewa zuciya shi ta saki da da duk abin da mazala ya zo da shi da dokoki a mala ce fihi masai wadannan wato a sarai da aka kawo da hadisai da ayoyi akwai masaloli da abin lura na farko tafsiru ayatin nisa'i fassaran suratul nisa'i nan ayoyin suratul nisa'i alam tara illa bil umura annahum amadu ma uzila ilayka wa ma uzila min qablik yace wa fi hada abin da ke ciki min al i'ana ala fahmi tagut wadan taimako da take baya ba wadan ka fahimci me ya dagutu ma'anar wannan aya cikin nisa'i shine abin da muka muka fassara yanzu cewa Allah ta'ala na na nuni zuwa ga cewa duk wanda ga ga aka ce a zo a tafi wurin Qur'ani da Sunna abinda shari'a musulunci ya tanadar a dokokinsa ya ce a yi wurgi da abin da Kur'ani da suna suka tanadar mu zo mu je wanda ba abin da Kur'ani tanadar ba to yanzu ya tinkari ɗabutu ne idan ya zama sharɗai sun cika ya zama wannan abuwa da guda biyar da muka faɗa a baya aka ce yuridu na ayyata haka bai da tsabu an samu al'irada aljazima ya nufaci cewa ya ganganta saba ma dokokin Allah ta'ala ko dai ya rika jin cewa wannan dokan da za a je dokan wanda ba ta Allah ba ta fi ta Allah ma ta fi ta fi cancanta wannan muka ce ya fita musulunci ko kuma ya cewa wannan din ta fita Allah kyau shi ma wannan ya fita musulunci ko ya cewa daidai sai ta Allah wannan ta ya fita musulunci ko ya cewa ya halatta yayi na Allah ko yayi na wancan duk ɗaya suke shi ma wannan ya fita musulunci abubuwa da ɗaya daga ci abubuwa guda biyar da muka faɗe su muka ce ko dai ya zama itiqadul ahaqiyya ko itiqadul ahsaniyya ko itiqadul tasawi ko itiqadul jawaz ko kuma wato jin cewa mutum ma ya bari istikbaran wa iba ya cewa shi zai iya barin dokokin musulunci kawai saboda shi wato isasshe da mai ne an ba shi dokokin shi dokan dokan musulunci ne dai to ba zan yi ba wannan shi na biyar to duk wanda ya yi hukunci da hukuncin da ba da Allah ba da abin da Allah ta saukar ba ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar da suka sofane shi suka taɓe shi ta yabta musulunci ya ji cewa wannan dokan da yanzu yake yi ko shi kawo ta ko wani ya kawo ta wannan dokan ta ta fi cancanta akan dokokin dokan ubangi ta fi adalci to kaga yanzu wannan shi ya fi musulunci ko ya ce wannan ita ma na musulunci mai kyau ne amma na san ya fi na musulunci kyau shi ma ya fi musulunci ko kuma ya cewa ya halatta yi amfani da na musulunci ya halatta yi amfani da wanda ba na musulunci ba a tasawi kenan sawa'un bi sawa shi ma ya fi musulunci ko kuma ya rika jin cewa a wato shi ba zai karba ne ba kawai saboda tsaba da girman kai da san zuciyarsa to wannan ya fi musulunci wanda ya zama ya yaki hukunci da hukuncin da Allah ta ya saukar da waɗannan abubuwa guda biyar to manzanni suka ce wannan ya fi musulunci sai ya kajar da imaninsa Allah ta ya kyauta sannan mai ce ma ma fi hannun i'anta ala fahmi tagut kuma wannan aya tana ƙara taimako akan a fahimci meye ma'anar tagut da Allah ta'ala yake magana ai kaga cewa yuriduna an yatahakam ila tagut suna son su kai hukunci zuwa ga tagut sai ba a faɗi cewa suna son su kai hukunci zuwa ga wani manzon Allah ba wajen ka fahimci cewa mutukar dokan da ba dokan manzon Allah ba su ta dokan tagut at-tagut daga at ne ko at-tughwan shine mujawazatul haddi mutum ya ketare iyakansa da ubangiji yayi masa shi yasa duk abu wata duk wani iyaka da manzo Allah ya iyakance musulmai akan ta sai wani yazo ya ce shi yanzu a ketare babu li babu koyi to shi ya zama dagutu kuma ya zama dagutu musamman kuma na asul dalala wanda suke sune jagorori akan wannan bata din mu ce a yanzu kamar a samu iblis haka shine babban jagora ko ko a samu wanda zai lazumta ba mutane sai an yi mishi sa mishi da'a ko kuma a koma ana bin wani makawan bi kamar mahaifi ko abin da ya kama da wannan shi sa ibnu ibnu qayyim yake cewa zai sha wanda zai shafi duk kullu matbu'i duk wani wanda ake bin sa makaman bi zai iya kawo dokoki kai ko da sun tawo na manzo Allah ce babu komi aw muta'i ko wanda ake mada'a kamar wato al'aliha al'alihatul batila wanda ake aje su zama wato ana bautan su wanda ba ba kowa bayan Allah ta'ala ko kuma wani shugaba ko kuma wani babba a gari zai iya kawo su dokoki wanda ba dokokin musulunci ba kuma a cigaba su da haka to wannan wato sun zama dagutu in sun yadda sunan sun zama dagutu manya su ma in kuma su yadda ba to wannan yana cikewa zuwa ga shedan ne Allah ta'ala ya kyauta malati athaniya mas'ala ta biyu tafsiru ayatul baqara fassaran ayat suratul baqara nan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi in aka ce musu karfi banna a ban kaza sai ayi mu gyara muke su athalitha da kuma ta uku kuma wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku banna a ban kasa bayan an gyara ta wannan wannan ayoyi din malam ya kawo mana shi akan wajibcin a tunkure dukkan wani ra'ayi mutukar gashi abin da shari'a ce tanaji to baka da dama ka ce kai social reformer ne ko kai wani wani wato activist ne human rights activist ne kamar da suke fada kawai zai iya zuwa da wasu abubuwa cewa ya ba kowa yancinsa suna kai sai ta rajin cewa a bar dokokin musulunci a wannan ayoyi suna nuna cewa shi babban maballaci duk wanda za a kawo dokar musulunci shi kuma ce a ai shi a zo a adalci a yancin waye waye waye yancin magi yancin jaki yancin waye yancin mata yancin waye da sauransu wannan kaga shi ne babban maballaci babban maballaci ne wannan wannan in ana neman maballaci ajin farko a duniya to shi ne saboda tun da ya zo shari'a garra'a shari'a fara shari'a irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin adalci yazo yace ai wurgi da ta dauki ra'ayinsa na banza ko ra'ayin wasu wanda yake girmama su to wannan abin da yake yi shi maballaci ne kamar yadda wannan ayan take nuna mana saboda daga nan kuma malamai suke cewa anan kaga wato habara islamiyya ko kuma habara afwan ba habara islamiyya civilization ba wai shine kawai wai mu gine gine ba wannan ko alaji san shi madaniya shi ne birnin taka shi ba a gane wai kyawun gari da wai gini abinda ake gane kyawun gari shine wato da sikiyaye da alkiyam al'akhlaƙiyya alfadila sikiyaye wato values wato da addinai addini na Allah ta'ala kuma a kiyaye mutunci da kuma adalci a wannan waje to wannan shine alhabara shi ake gina civilization amma wani ya ce birnin taka ne kawai ta gini da sauransu wannan duk wato in ka je ganin turawa ai ba su da wannan habara da ba kuma suna da madaniya suna da at-tamaddun wato birnin taka dai suna da shi amma ba su da dabi'a dabi'a na gari amma a samu adalci a gari a kiyaye addini a kiyaye rayuwa a kiyaye wato family family cycle wato a kiyaye zamantakewa a kiyaye wato adalci tsakanin cinikayya kar a yi zirba kar a yi wato caca kar a yi kaza waɗanda abubuwa ne wanda ana kiyaye su alama na akai alhabara kenan ko da kuwa wato jinka ne cikin rayuwa a cikin ko da bukka ne to na sa da hazara ko da zaka ce kai ba su za su da madaniya bilin taka to wala ta baka a ce da ba amma madaniya wannan kawai a ce wai ce a ce a cinye a duniya to wannan kuma wani abu ne wanda yake wato mutane ne a yanzu suke mai shi habara amma wani hakika ne ba habara ba ne wanda ya wafi kowa gyara shi wanda zai zo ce a yi musulunci ko da babu titi a garin su ko babu titi wanda ya ce a yi musulunci a yi dokar musulunci wanda ya fi kowa ya fi kowa kawo ci gaba a cikin dan siyasa dan siyasa ne mala ya ce arabi'a na hudu tafsir tafsiri na afa hukumul jahiliyyati ya bugun yanzu wani hukuncin Allah ta'ala hukunci na jahilai jahiliya suke bida wannan shi ma wannan aya ita ma tana ƙara nuna cewa to duk wani hukunci da ba hukuncin ubangiji ba sai al-hukmul jahili wato hukunci na jahilai hukunci na jahiliya wannan an kira shi da jahiliya wato wato taqbihan wa zamman lil hukm an yi shi saboda wato a nuna munin abu kuma a kushe duk wani mai yin sa cewa duk wani da ya kawo dokoki da ba dokokin musulunci ba to yanzu wannan abin da yake yayi hukunci na zalunci ne kuma yayi hukunci na jahilai shi ne kuma ya halitta a kira shi jahili tunda ya dauki dabi'a na jahiliya in kuma ya mutu a haka to zai mutu mutuwa mutuwa irin na jahilai Allah ya tsare mu a sai mas'ala ta malati al-khamisa na biyar ma qalahu ash-sha'bi fi sabab nuzul al-ayat al-ula abinda imamu sha'bi amir ibn sharahin ash-sha'bi ya faɗa akan wata dalilin da yasa wannan aya ta sauko alamtar alladhina yaz'umuna cewa tsakanin yahudawa ne da kuma wasu munafikai wanda muka ce wannan akwai abubuwan da suke masa shaida kwarai da gaske akwai magana daga qatada ibn da'amat as-sadusi akwai magana daga sulaiman ibn tarkhan at-taymi akwai magana daga daga daga suddi da sauransu amma maganar ambatan sunaye wannan wannan bai tabbata ba ya zo ne ta hanya mai rauni ko dai mursal na abul aswad al-misri ko kuma wato ta hanya da'ifiya da ake wuta daga abdullahi dan abbas bai inganta ba as-sadisa na shida tafsirul imani sadiq wal kadhib fassaran wato imani na gaskiya da kuma imani na ƙarya ta ina muka gano haka shine imani na gaskiya yana lazumta akai Allah ta'ala da manzon hukunci imani na ƙarya kuma shine wato mutum ya riya cewa yayi imani amma diyayin da aka aka ce masa ga hukunci ya zo a sunna wacce ta yi zina ta yi aure a jefe ta ya ce ya ji kawai a zuciyarsa wani kunci a zuciya to yana alama ne imaninsa akwai matsala wataƙila ma imanin nasu imani na ƙarya shi ne tafsirul imani al-sadiq wal kadhib saboda mutukar mutum da aka tashi zai kai hukunci yake zuwa wurin hukunci waje a wurin a tanadin shari'a musulunci shari'a da matsala ya zo da shi to yanzu wannan abin da ya ke zuwa da shi alama ya cewa wato riyawa yake amma bai imanin ba shi Allah ta'ala a Qur'ani yace alam ta illazina yaz'umuna yaz'umuna wato az-za'am shine akwai ƙarya suke yi riyawa suke yi suna dai shashi faɗin su ne kawai amma ba wai dan sun yi gaskiya ba Allah ta'ala ya kyauta saboda ka shaidawa mutum ya ce ya yi imani da manzon Allah ba kawai faɗa ne a baki ba dole a ganshi a aikace amma yake cewa ad-da'awi in lam tuqam 'alayha bayyinatun fa abna'uha al-iyaw duk wani wanda ya da'awa mutakar ba a kawo wani shaida da zai nuna gaskiyar da'awar ba to yanzu wannan abin da yake yi da awa ke ƙarya ke yi ba ka da dama ka ce kana son manzo Allah kawai ba a samu tun daga safiyan asuba har zuwa isha babu wata sunna guda ɗaya za ka iya cika baki ka ce ka yi riko da ita ka yi amfani da ita sai dai san sai dai jazaban amma ba ruwanka da da shari'ar shari'arsa balin aka ce ma za a yi shari'a musulunci din kai kana da cewa za ku rigima a yi shi wannan kaga abin ya zama da awa kuma abin ya zama da awa to shi kuma nabi al'amari addinin musulunci ba kawai wani abu wani hay'a ce kawai mutum yayi wani shiga ba ko ce zai cika haɓa da gemu ko ce zai digila wannan sa kawai ce shikenan ya ya ci ya cinye haka ko kuma ya ta faɗa cewa so so so muna son annabi Allah ya ƙara kusanci Allah ya ƙara soyayya waye waye waye waye amma ba ruwan shi ba ba ruwan shi sunna ta manya da ƙana da duk ya take su to irin wannan ne Al-Hasan al-Basri Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan al-Basri yake cewa laysa al-iman bit tahalli wala bit tamanni ولكن الإيمان ما و... ما ما وقر في القلب وصدقه العمل yace imani ba shine mun kawai kazo kana wani wani shiga ba ta masu imani kana kafafa ka cewa kai masu imani ne kamar kazo kana sa wani kaya saboda dan ga wani wasu daga cikin matasa wai ya barge mu shi kenan ya bi wani ya wuce sai ya dinga nuna mu cewa to su shi fa yanzu ya ya fanci sunna yadda ya kamata ai baka jira maka wannan abin ubangiji shi ne baka wato kafafan cewa ya shirya da kai kai shi ma kai ma Allah shi yadda kai baka jira ma kai wani kafafa ko ka ce za ka ganna mushi kai din ba dama ne ko kuma ka zo kana aibata mushi kana wato ciran yatsa kana cewa tir da shi ka roƙa mushi wato ubangiji shi ma shi yadda shi lasa imanu bit tahaddi yace ba kawai shine ka zo kana yin ado da imanin ka ba a'a yace wala bit tamanni ba da wani burace burace a zuciya walakin al imana ma waqara fil qalb imani shine abin da ya shiga cikin zuciya wa saddaqa wal amal kuma ake gargata shi saraka babu yanda za a kace kai imani kace baka aiki dole mumuni a samu daga cikin shika-shikan ya imaninsa yana bi yi na yi barna bari akan shari'a da manzon Allah zuwa shi malaci as-sabi'a na bakwai qissatu umar umar ma'a al-munafiq qissan umar ibn al-khattab tare da wannan munafiki umar a cikin wannan hadisi gashi an ce ya kashe shi a har ya ɗauki doka a hannunsa wannan isa mun faɗi cewa wannan isa ruwayar ta da'ifiya ce wanda ya ruwaito a tsalabi da albagawi da wasu su suke ruwaitowa ta hanyar abu salih ko muhammad ibn sa'ib al-karbi daga abu salih ba zan daga ibn abbas wannan ruwaya ce ta ƙarya muhammad ibn sa'ib al-karbi makarici ne zaka ba za a iza da wannan ruwayar ba amma dai akwai mursal daga abul aswad muhammad ibn abdurrahman ibn naufal abul aswad al-madani thumma al-misri shi akwai ruwaya daga wajensa ya faɗi wannan ya kuma faɗi Umar din to kuma mursal ne shi kadai ne aka ji ya faɗi wannan magana ba a samu sauran wasu daga cikin magabata sun faɗa ba balle a ce kisa ta da asabi to amma dai ko ma ya abin yake wannan yana hukunta cewa yanzu idan naji cewa wani ya yi magana ka kausa akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne a tsammani na zan iya ɗaukar doka a hannu wannan wannan kisan ba ta nuna haka na farko dai akwai amsa guda biyu da malamai ke bayarwa don wannan yanzu da tattauna musamman ma aikin gaba ya zama ana kan gaba yanzu ba wasu suna ta suna nan suna ta ifice ifice har kuka suke yi suna cewa wai mu haɗa kai mu haɗa kai mu je mu kakkashe wani ba kawai ra'ayin su jayanci su ba wai ra'ayin su ya danganta da abin da suka su suka define din sa abin shine zagin ma'aiki ka san yanzu ma shi kashi zagin ma'aiki yanzu an koma ba kowa sai yana da irin nashi definition na blasphemy din yana da wato irin definition da yake kira me zagi me ba zagi ba kawai yanzu mutum ya ji kawai abin bai masa ba kawai shikenan sai ya je ce kawai an zagi ba ki shikenan je a kashe wani wai su a hada kai a je a samu har gidan wani da wani wani shi shi malam ta yafa a ce za a halaka shi wai ya zagi baki ya zagi baki saboda abubuwa yanzu jahilai da waye sun yi karuwa uwar gabi sun sun sun dafa sun kafa kandiri da rawani har sun shiga a maganan magana da ahlus sunna duka suke akai da sauran duk malamai malamai babu wani da ya caba dan kaji wani ya faɗi wata magana wacce take ta kafirci ko kuma tarda ko zagin Allah ko zagin manzon Allah in kai gaba gari ne ba ka da doka a hannunka to baka da dama ka dauki wannan dokan sai dai ka dauka kashi zuwa ga wanda za su iya daukar dokan Allah ta'ala cikin hikimarsa ya kawo mana wannan wannan dokan saboda karin mu zama imma an tabbatar sai an yi bincike an tabbatar mutakar an samu ta shubha ko yaya yayin da ake bincike to za a kashe shi ba ko da ya zage Allah ko ya zage manzon Allah a kai tsammanin ka amma sai aka je aka ji shubha ne ya kawo ya yi amfani misali misali fa sako shi ne amfani da lafazin guntu to wani lafazin da aka yi aka bincike sai aka shi ba zagi kisan yayi ba ba zagi kisan yayi ba to ba ba a jira ba aka shi to idan kuka ce za ku yi jungle justice bai a ce za a kama kawai wani dan ya faɗa su maganganu da kai ne kake tsammanin zagi ne to kaga ka bar hukunci wajen duk kowane halakacce kowa yanzu in ya shaki iska kawai zai ce ai ya zagi maza Allah me ya faɗa ya ce ba a neman taimakon a yi annabi zagi ne wannan zagi ne da kowa da ya kama ya ce ya zaji annabi me za ka ya ce iya annabi suna wuta zagi ne wannan da an tashi ya zaji annabi mu je mu hada mu hadu inda a ce muna yan dariku za su hadu ai da shi kenan mu da kanmu za mu ci taki mu je shi tare mu halaka shi me waye me ya faɗa a ciki me ya ce me ya ce kawai dan ya ya kawo hadisi na ummu haram bint milhan cewa wacce take ba ka je ka san ma'anar hadisin shi kansa ka rika huta ma kanka hadisi ne ya tabbata ko ka so ko ba ka so ba wanda sai tura wannan hadisi ba wanda sai ya tura wannan hadisi kan wai ta zo tana wato me ake kira sakatan kai da ake yi ya yake da hausa ya kawai suna da yake da shi sakatan kai da ake yi haka galibi masu abin da ta da kai galibi masu wanda ana tsara ya musu gashi da ya layala ai kusa da biyan al'amari shi wannan gashin ya layala wani lokaci kan aji da ti da waye da sauransu har matan ma suka je za a musu dan wannan fami da waye da sauransu ai daga baya ga ana ana wannan dinkan ana guguza kan ana shiga ana kaza ana kaza to wani lokaci haka nan su fara fata ma sukan dan ji in zafi ko wani abu su ga sai kan nauyi yana ciwon kai yana kaza su sun iya sosai in ka ga yanda suke yi haka ba masaji suke yi ba amma suna sa hannu sai suna dan shiga suna waye sai sa hannun hannun ya wato kan ya dan yi sauki da wasu abubuwa su abun nan kuma in kuma akwai wasu ƴan cututtuka da ko kuma wasu wasu me ake cewa dan wani ya yi magana farfata shi kuma malam ta ba inda farfata farfata wani takadari ne farfata ba wani takadari dan kala kato ne ta tsine shi yace farfata amma a ruwayar ba wanda yace ce ya kawo ga ruwayar a ce karfata babu shi kuma ya kawo maganan maganar saboda ya masa raddi ko kuma kun je kun dako kun ce ya zagi maki to ka dana kwakwatan ne haka ruwaya ta zo ba za mu faɗa ba ma'aiki ba ya ciwon kai bai ji ciwo ba da ya hau doki ba ya faɗuwa ya ciwo ba in ya zama ƙarin lada ne da baiwa ubangiji ke masa kuma ya sa wannan abu ya same shi ba yadda sauran al'umma mutane ke samun sa ai shi ma duk wani arabul bashariya yana iya samun sa to su malamai da suka sharhin abin shi dan tatsinan ma da ya kawo shi da ke jahili ne bai san abubuwa ba su ma da suka kawo asalan kawowa suka cewa wannan yana nuna halaccin cewa a yi saman mutum sakace in yaji yana bukata a kansa in ma ya zama akwai wasu yan kwari a cikin kan za a iya ce masa lawar kwata wannan kaga an an dago ne daga wannan hadisin to amma an ce shikenan gashi an ce ya ji ya kwanta wurin wata wane ne wane ne wane ne me ya kawo na magana kuma ya je su larabawa suna haka ba ma larabawa duk wasu al'ummai da suna wanda su suna yi al'adarsu mu zai yi haka a ciki kai yanzu ne in ka tafi in ka tafi wajen babanka ko ka tafi wajen wajen yarwa babanka ta zo tana tana yi maka wannan wannan abu za ba kuma su mata ke musu ku fahimci su mata mazala da in yana itikadi ba ba yakan mutum Aisha ne da kan nasa wanke masa ba ai mata ke musu a lokacin saboda haka ka samu yar uwar uwarsa ko kuma khala khalarsa ta raba'a ta zo tana yi masa wannan wannan abu me ya ciki larabawa su suna yi ba duk ma ba dan kaje in shaidu wannan ba ba ba mamaki bane dama matan ke musu wannan to amma wato abu ya wani ya ce ai shi dama hadisin shi ya dadar da shi dan haka kawai shi dama kawai yanzu ka ji hadisin bai maka ba kawai yanzu ka dinga tutumewa wai ko ji dayan uku ko ka je bukhari yayi ƙarya ko kuma ka ce ibnu wani hadisi ya kawo ko ka ce bukhari ya ƙarya ko ibnu abbas ya ƙarya ko umar ya ƙarya to wanne ne yake da sauki ai gwada mu ce bukhari ya ƙarya ka gani ba inda ba kwata kwata to wanda wannan hadisi da kika magana shi kansa Malik ya fitar sai ya magana Bukhari kuma ga Malik ya fitar ai Malik ne za a koma a fara cewa cewa shine ya zama tataccen makaici kafin Bukhari kuwa dan duka su Bukhari da Muslim ma ta hanyar Malik suka rubutu Imam Bukhari ya fitar da shi ta hanyar Abdullah ibn Yusuf Tunisi Imam Muslim ya fitar da shi ta hanyar Yahya ibn Yahya An-Naisaburi At-Tamimi dukan su daga Malik daga Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha daga Anas bin Malik imam muslim kai karanta musu da wasu hanyoyi dan ba shi kadai ruwaito ba akwai wannan muhammad ibn yahya ibn habban akwai wannan abdurrahman ibn abdullah ibn abdurrahman ibn hazm ibn ma'mar ibn hazm qadi al-madina sai zan wato wannan hadisin to ba ce na ce wai ana wata ta hadisin ba hadisin tabbatacce wanda ke sai tabbatar tabbatar kawai wanda bai tabbatar ba shikenan shi ya jiyo mu dai mun tabbatar mun tabbata matsala haka ya faru ko ba wannan ana mashi fasara ne a wajen nuna tawali'un ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma yanda mai yake ya zama ya karbi duk wani jarabawa da Allah ta'ala ya masa kuma ma ba inda aka ce kwarkwata ba kwarkwata bane kawai sakace ake masa yanda ake masauran ire-iren sa a wannan lokaci babu wani abu ne haka shi ma hadisi na da ake suke ta magana da iyayen ma'aiki da waye da sauransu hadisi ne tabbatacce ba wani sai share shi a duniyar hadisi babu shi kwata-kwata hadisi ne ba musulmi ya fitar da shi babu imamu abu dawud ya fitar da shi imamu ahmad ya fitar da shi da hadisin hammad ibn salama daga thabit burai da anas ba wanda sai fitar da ya ka hadisi ba ka cewa ka kakanta wani hadisi hadisi wanda ka ji kyankyamin sa kai a zuwa zaka ji kyankyamin sa kai da ba hajiri dun ga mun wajen wajen sabon Allah har zaka ce zaka ji zaka ji kyankyamin hadisi sai ka da hadisi kaga ya tabbata sai ka je ka koma wajen malamai sai ka je ga me fasara ta to amma galibi fasarawa muke da kanmu a ga a kasar ne yanzu fasara hadisi muke da kanmu shikenan da ya je ya yi muku fasara kaga ya kai a kama shi a zane shi saboda ya yi muku fasara shikenan sai ya ce wai an kawo hadisin da ƙarya amma shi kace wannan hadisin da ake ta magana babatu akan sa ba ina son bata lokacin hadisin nan bane amma ina son a san cewa wannan abun da yanzu yake faruwa don ba su jahilai da suke kawo shi suna cewa an zaji ma'aiki to kar kar ku ce za ku dauki doka wajen a cewa da ma da mu zo mu zo mu yi tim mu je mu kona mushi gida to me zaji ma'aikin wawa bai ma sani ba abinda aka riga aka tabbatar duka ma mal da kawo wannan hadisin shi bai ce zaji ma'aiki aka yi ba ya kawo shi hanyar malamin sa Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha imam muslim ka karanta mushi da wasu hanyoyi ya kawo shi hanyar abdullahi ibn abdurrahman ibn ma'mar ibn hazm qadi madina ya kuma kawo shi kuma ta hanyar muhammad ibn yahya ibn habban al-madani shi ma duka malaman madina ne wannan saboda hadisi ne tabbatacce a babu wani kura a kansa inda wani abin da yake nunawa shine wato muka ce wannan kisa ta umar dan khattab ba ta nuni zuwa ga cewa wato in wani ya kai cewa ya faɗi wata magana ta batanci kan ma'aiki kai tsaye kai ka ɗau doka a'a wannan in ma ta tabbata malami suna musu fasara guda biyu fasara farko da malami suke mashi ta cewa wannan waqi'atu aini la umuma laha waqi'atu aini la umuma laha ji malaman usul wannan ba kowa ya ittifaki da shi ba wasu daga cikin malamai da ibn taymiya da wasu daga cikin malamai ba su yarda da shi ba amma wasu abinda suke magana wannan waqi'atu aini ne shine wato wani mutum ɗaya ne haka ya faru da shi aka mishi rahusa kuma da rahusan ta ɗaya a kansa ba dan a shar'anta masa ran al'umma ba wannan shi ake kira waqi'atu ayn a misalin shi a wannan shine hadisi na Abu Burda bin Miyah in za ku tuna lokacin da yace yace shi yayi layya kafin kafin kafin kafin wannan kafin ji sallan Idi al-mazala sai ce masa a yanzu kuma kai yanzu wanda layya da kai kaza kaza kaza kaza shi to amma yana da wata ana ya da wata wata tinkiya wata wata bata kai wato shekarun lajan ba sai mazalla ya ce to shikenan ya halta kai kai din bai halta ga waninka ba kaga wannan suka ce sai waki atu an la mafhum wala la umu wala wato shi kadai ne wannan saboda aka bashi wata rukusa ne wasu daga cikin malamai suna da ja kan wannan ma'ana din amma sai da ake gane waki atu ai la umu wala shine ita wannan hukuncin sai ga aka hukuncin ya saba da asalin ƙayoyin shari'a baki da ragowa wasu nasu so sun zo sun hana wannan abin da shi kuma aka bar shi yayi amma sai mutum malamai sa cewa wannan ba magana wake a ta'ayin bane wannan yana nuni zuwa ga cewa ne duk wani wanda ya shiga gaban alkali da hukunci to kuma da aka yi da aka yi bincike sai aka gani abin da ya jawo ba san zuciya ne yasa ya aikata haka ba ya riga ya ya wato zuciyarsa ta ta kasa dannewa har sai da yayi wasu abubuwa aka yi bincike to imam imam yana da dama ya ce ba zai masa hukunci ba sau dama ai ta'addance ma imam wato ya shiga gaban sa ne shi liman mai hukunci shugaba kenan to shi kuma shugaban yana dama ya duk wani wanda ya masa ta'addanci wato afwa wannan shine abin da shi mutum ya ke fada don galibi waki atu ain waki atu ain la umuma da hada ka wasu abubuwa da yawa wanda wasu daga cikin malamai ba su salama kamar ra'atul kabir babban mace ta shayar da wanda ba wanda yake shi babban mutum shi ma akwai maganar maganar ana son wato yana yawan kada kai tsakaninta da shi shi kuma magana ce ta magana ce mai nisa wanda ita ba yana cikin sahih muslim akwai da'atul kabir na san kila wasu sun san masalar wato idan wata mata ta ta shayar da wani wani bawan Allah har ya girma to ita mace galibi in ta zama ta ta dauki wani yaro tun yana karami har ya girma ita ba ta jin komi mu kuma maza ka san yadda muke wani lokaci an ga ya dan girma da sauransu sai kaga wasu abubuwa suka fara shiga ciki to daga cikin sunna abin da sunna ta zo shikenan aka ba in aka bashi wani abu ya sha daga cikin mamanta shikenan babu ba wai ta bude ba a ta sa auren wani ko yaya ne shikenan aka ba shikenan zai zama abin da shi wannan mijin ke ji na take ji shikenan wasu daga cikin sun ce shi ma wani waƙi atu ayin ne a irin amma Aisha ta zo ta inkaji ce a ba wani magana waki atu ayi ba waki atu ayi bane maza Allah ya kushe dan dan ayi ayi wato daga daga Allah ku fi rasulullahi usutun hasana an aiko shi za a samu alqudwa qudwa da shi da alistida kawai haka kawai in in shi in halin ka ya kamar irin wannan halin a iya yi to balle ma mu yanzu da rage ma ina jin wannan din an rage an rage zafin kishi ko saboda haka za a iya shiga din ina iyaka dai matan da yawa ta gida ba za su iya wannan ba alhasil ne wannan qadiya ta Umar dan Khattab abinda kawai yake nunawa in ya tabbata ma ɗaya biyu ne Umar kishi yasa ya kasa mallakan kansa da ya kasa mallakan kansa mazala ya riga ya koya san gaskiyar zuciyarsa dama kuma su waɗannan ɗin ya halta a kashe su abinda suka aikata shikenan mazala shikenan sai ya sai ya kyale shi akan haka wannan ga wanda yake cewa da waki atu ayin ne to kaga wannan ma shi wannan ma kai tsaye ma ya ce ma ya ce maka ma kan Umar dan Khattab ne kadai saboda shi Umar dan Khattab shari'a ta zo ta bada shaida cewa shi mumuni ne kai ko idan shari'a waye waye bada shaida cewa kai mumuni ne sai dai a rubi kawai baka dama dan kaji wannan zagi ma shi ka ce wai zaka dauki doka idan ka dauka malami suna cewa to za a je a duba a gani in an ga akwai sakaci akwai wato sana'ar rajul da ka imam ya dama maka ladabi ba za a kashe ka da wannan jinin ba sun dama jinin kamar da bora misali yanzu da aka ce abin da ta yi wasu suka je su kashe ta a shari'a musulunci ba za a zo a ce za a kashe su saboda haddin ta ba amma za a iya musu ta'aziri idan limam ya ga cewa akwai sakaci in kuma babu sakaci wani kishi ne dan limam mutum ɗaya ko biyu to za a iya cewa kuma za a yi abubuwa imam yana da wannan dama shi kuma ta'aziri ko san abubuwa ya dama akwai wanda za a gani ta'aziri za a yi ba wanda ba shi za a yi ba wanda ba ta'aziri wani lokacin ana yin sa har da makisa a ce wani akan shi saboda ana ganin dan ta'adda ne sosai shi wannan ta'addanci nasa yayi yawa ana ganin yana yin zai zama mutuwan wasu zaka ta'aziri a kashe shi ana iya wannan wannan shine to fasar da malamai ke yi akan wannan in ka je karo duk shahi da malamai suka yi akan wannan na na wannan kaza bayan da aka ce a dauki doka a hannu na dan da yawa lokacin da aka zo aka dinga magana cewa wai a regulating dokan a Kano wanda ya zagi ma'aiki kaza kaza kaza kaza abinda su ECOWAS ne ko suka faɗa da yawa wasu lokacin da ilimi na ga sun samu zabiya a wannan harkar da kunni na wata na a wajen aiki mun je masallacin juma'a na ji wani na cewa dokan musulunci kenan ba tsayawa wai sai an ce in kaji mun ya zage manzo Allah ba ka tsayawa sai an kai wani hukuma ba wai dokan musulunci ne kaji ba dokan musulunci ba a tsayawa a ce wai sai an kashe wani hukuma sai dai ku kashe a wurin wallahi da kunni ji wannan shi yasa wato kai da kake da hankali da kake dan wani ilimi idan ka zo ka cika zuciyanka da emotions abifa kace da an ga kaza a kashe a kashe in kamar wani jahili kai kuma shi kuma zai dora hata su masu cewa a ɗauki doka ba su taɓa cewa wai doka musulunci ke na wannan ba amma wala sai na je na samu shi imamu juma'a ne yana cewa su doka musulunci ke na ba sai an kai ba a kashi to kaga wannan za a ja mutane wato fauza kuma za a shiga cikin halin chaos da yawa ko kuma a shiga da abin da ke ba zagin ba yanzu kamar masu cewa waya ya cika a taimaki taimakon annabi shi ke ya ce a kashe shi a sakuto an kashe wani jahilai sun kashe shi saboda ya ce ba a nemi taimakon ma'aiki yanzu kamar mu nan gashi an ce shi ba su ba cewa ma suke ba ba ma dauki mataki ba ba su shattaki ba za su je gidan cewa bai sun halaka shi kan jahilci ba to kaji wai duba sai da kaji ko to kaga aka bar wannan aka ce za a bar a hannun gaggawun nashi me za a yi kan hadisi ne shi ne da gaskiya in ya buɗe takarda shi zai karanta ba za su iya karantawa ba ba duk mai hayanin da muhammadin ba wanda isa ya buɗe littafi ya karanta babu ya ce wannan wai zai kare wannan abin da shi yake yi a yanzu babu shi sannan kuma magana kwamfuta da suka yi wallahi shi bai faɗa kwamfuta ba ya yi ne yana bishi wannan ɗan tatsinan raddi ba inda ya magana kwamfuta kuma me a ciki in mazala an ce ya balje me a ciki mazala an ce ya kiwon kai me a cikin an ce mazala ya ƙura ta shiga cikin jikinsa yadda take shiga cikin sauran sabansa shi ma Allah ya mushi ya bashi lada yadda ke ba sauran sabansa me a ciki ashaddul ashaddul nasi bala'an al-anbiya wanda suka aka fi kowa jarabawa su ne annabawa annabi annabi ayyub ba annabi Allah bane shi ba jikin nasa ne da ya samu kirci a jikin ba sai me yau na ce masa makama da annabtansa to balle in ya tabbata misali kadara ya tabbata mu yanzu fasara za mu masa yadda muka fassara abinda ya faru da annabi ayyuba haka za mu fassara wannan din ita ma shikenan mu ce ma ta samu daraja ita wannan kwarkwata Allah shi ta albarka ma ta ta zo ne ma ta dan rabe shi ma ta ji daɗi kila balle kuma babu shi babu shi malamai da ke cewa tunda har aka yi manzo Allah wannan sakatan to ya halatta mace wacce take muharramarka ta zo ka zauna in ciwon in kanka akwai wani abu da kake bukatan a sakace maka ya halatta maka wannan abu ko kwarkwata ne ko kwaro ne ko ma bai ce kace ya halatta ba isi ma kenan ba wa kaga muna da asali in an ce me asali a wannan hukunci shine wannan hadisin Imam Malik ka kawo hadisin to ba san wa za su ce maka da ci ba nan kaga shi Bukhari da Muslim su sun yi kaurin suna an zage su an ce su kaza kaza kaza ne to Malik ka kawo hadisin ya cin watsa kuma da ba duk ruwaya kaje kai ba ta hanyar Malik ka kawo kaga sai a fara cewa Malik makarici ne kaga shikenan sai a ga mutum kuma za a kara kallon shi a Najeriya daga lokaci yayi ko eh insha Allah wani baka ji Allah babu lada abinda baka kusa da sallah ya sai mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh